أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا للتافم بقية المستفيد شرح منية المريد من أتكن المطلب الثاني mun zo inda yake bayani akan ladabi da ya ce wa huwa yan kasimu ila arba'ati a kasami shi ladabi a wajen istilahi na arifai ya rabu gida hudu mun yi ismi na farko da na biyu yau za mu tashi a alkismur salis ismi na uku daga cikin arba'atu a kasamin na al'adab shine adabul haƙi ladabi ga gaskiya ka yi wa gaskiya ladabi in ba manta ba mun yi adabul shari'a shine adabul ilahi ismi na farko na biyu adabul khidmati mun yi su jiya to na uku shine adabul haƙi ladabin gaskiya wato kai wa gaskiya ladabi wa huwa al'adabu ma'al haƙi fi tiba'ihi inda kulli man yazharu indahu shine ladabi mutum yayi wa gaskiya ladabi cikin bin gaskiyan nan a wajen dukkan wanda gaskiya ta bayyana a wajen sawa'un ƙasa da kai yake ko daidai da kai yake ko sama da kai yake ko fahimtar ku ɗaya ko fahimtar ku ta saba in dai ka tabbatar da wannan abun gaskiya ne ya zo da shi to ka yi wa gaskiyar nan ladabi kar ka dubi wa ya zo da ita ka dubi gaskiya a matsayinta na gaskiya ka yi ladabi ka karɓe ta wa ya hukumu biyu kuma ya yi hukunci da gaskiyar in ka tashi yin hukunci ba sai hukunci na kotu na alƙalanci ba ka gane ya yi in za ka yi hukunci za ka faɗi magana a kan mutum to ka faɗi gaskiya ko da akwai saɓani tsakaninka da shi ka gane ai ka yi hukunci da gaskiya fatarji'u ilaihi kuma ka koma zuwa ga gaskiya idan ya bayyana cewa akan kuskure kake gaskiya ta bayyana to ka yi ladabi ka sauka daga kan fahimtarka ta kuskure ka karɓi wannan gaskiya ka koma zuwa ga gaskiya wata ƙabalu ka karɓe shi wala ta rudda hukar ka juyar da shi wala ta hamilukal anafatu kada girman kai da jiji da kai ta ɗauke ka in kunta za kibir in ka kasance ma'abocin girma ne fistin ne a cikin shekaru awil martaba ko kuma ka zama ma'abocin wata martaba ta daraja to kada al'anafatu girma girman kai da jiji da kai ta ɗauke ka Allah ta ƙabalar haka ka ƙi karɓan gaskiya mimman huwa a sugaru minka daga wanda yake mafi ƙanƙanta gare ka sinnan ta ɓangaren shekaru idan kai za kibirin ne fi sin ma abocin girma ne cikin shekaru ka kai shekara 60 70 80 sai kuma gaskiya ta bayyana a hannun man huwa asgaru minka sinnan wanda yake da ƙarancin shekaru in an kwatanta da shekarunka to karka ce a wannan ai muna na aka haifi uwarsa yaushe da magana mu karɓe ta wannan ai mun girbi ubansa ba mu sa'annin kakansa ne a karka faɗi wannan ka yi wa gaskiyar da ya zo da ita ladabi ka karɓe ta walau kana asgaru min kasinna ko da shi ne mafi ƙanƙantar shekaru a kanka au ƙadaran ko shi ne mafi ƙanƙantar daraja in an raba da darajarka bi ma'ana ko bawanka ne da ka mallaka gaskiya ta bayyana a hannunsa to ka karɓe ta kai ladabi kar ka duba wai bawanka ne kai ka mallake shi a ka duba gaskiyar da ta bayyana a ƙarƙashinsa ko ɗanka ne ya zo da gaskiya to ka karɓe ta ka yi masa ladabi ka karɓa kar ka duba cewa kai ka haife shi ko ƙaninka ne ko yaronka ne na kasuwa ko yaronka ne na ofis wajen aiki kar ka duba matsayinsa da ƙanƙantarsa a ka duba ita gaskiyar ka yi mata ladabi ka karɓe ta yace wa haza huwa al-insafu wannan kismi na adabul haqqi shine ake ce masa al-insafu adalci kai wa mutum adalci ka karbi gaskiyar da yazo da ita ko da ya saba wa fahimtarka ko da bai kai ka daraja ba al-qismu rabi'u yanki na hudu na ƙarshe daga cikin arba'atu a ƙasami shine adabul haqiqati ladabi na haƙiƙa wa huwa tarkul adabi bi ina'ika shine barin ladabi bi ina'ika ga abin da ya shafe ka ka gane ai sai wanda kake intisabi ko intima'i gare shi sannan za ka yi wa ladabi wanda ba shi ya aife ka ba ko ba malaminka ba ne ko ba mai gidanka ba ne ko kuma malami ne amma ya saba fahimtarka eh to karka ki yi masa ladabi wa raddi zalika da kuma juyar da wannan a wato ladabin kullihi gaba ɗayansa ilallahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala wanda ya cancanci a masa ladabi na gaba ɗaya shine Allah ta'ala shine adabul haƙiƙa wannan maganar shi Sheikh Muhyiddini Ibn al-Arabi al-Hatimi radiyallahu anhu shine ƙarshen kismi na hudu to malam Muhammadu al-Arabi as-Sa'ihi ne wannan littafi na bugayatul mustafidi yace qultu ni kuma sai nace wa qawluhu faɗinsa. na tarkul adab din nan wannan adabul haƙiƙati na ƙarshe tun da an shiga magana haƙiƙa magana ce mai faɗi mala ya dunkule ta ya kata a dunkule saboda haka malam zai maka sharhinta magana da ya kawo na tarkul adabi bi ina'ika wa raddi zalika kulli ila Allah ta'ala ila akhiril kalam al muradu abinda ake nufi tarku shuhudihi mutum ya bar ganin kansa ka gane ai a wajen halara ta Ubangiji, kada dinga ganin ga Allah gashi, a ya dinga ganin ba komai ba kowa a wannan halara sai Ubangiji. Latar ku judihi ba wai balin samuwarsa ba, kai itirafi babu kai Allah ya samar da kai. To, amma in ka zo bauta wa Allah kai ladabi ya zama babu kai. Kama huwa mustalahu sheik fi jami'i turukil mutarjam kamar yanda shi ne istilahihi shai muhiddini ibn arabi al-hatimi wanda aka kawo zancensa da ya yi takasimin wannan ladabi gida hudu shi ne istilahin abun da yake nufi fi jami'in turukil mutarjam cikin dukkan abun da ya bari a littattafansa wanda ake yi wa tarjama fi kitabi cikin littafinsa al-futuhatul makkiyya babban littafin da ya shahara da shi kenan shi she muhiddini ibn al-arabi al-hatimi futuhatul makkiya yayi maganganu da yawa a ciki to abin da yake nufi wallahu ta'ala a alamu wa naqala ba'd shurrahi risala a shahin masu sharhin littafin risala ya naƙalto labari an ba'dihim daga shashin arifai masana Allah fi haƙiƙati adabi ahalillahi ta'ala cikin haƙiƙanin ladabin arifai ahalillahi ta'ala yana cewa allahu abin da ake ce masa ladabi dabtul hawasi tsara alhawasi wato motsin mutum da jinsa da ganinsa da ɗanɗanansa shine alhawasul kams wa mura'atul amfasi da kuma kiyaye numfashinsa a cikin me yake falar da numfashinsa a cikin biyayya da ladabi ga ubangiji ko a cikin saba wa Allah ya kiyaye ya san a wanne matsayi yake zubar da numfashinsa wal ishtigalu bi tafakkuri fi haqiqati adabi ahadillahi ta'ala wal ishtigalu bi tafakkuri fi masnu'atillahi ta'ala da kuma shagaltuwa da yin tafakkuri zurfin tunani cikin ayyukan Allah ta'ala abubuwan da Allah ya sana'anta ya aikata kamar yadda Allah ya ba mu labarin ulul albabin lazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sai ce wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard a wata aya kuma ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al haqq to abinda ake nema kenan koyaushe bawa ya shagaltu da yin tafakkuri cikin masnu'atin la abubuwan da Allah ya aikata wannan wani daga cikin arifai ya kawo wannan wa nukila fil awari ko ko wa naqala fil awari sayyidi abdul wahabi sha'arani ya naqalto labari cikin safa na al awarif wal ma'arif an abdullah ibn al mubarak daga babban tabi'in nan sufi arifi masanin Allah abdullah ibn al mubarak annahu qala radiyallahu anhu cewa shi ibn al mubarak Allah kala masa yadda ya ce kad akasarar nasu fil adab hakika mutane sun yawaita maganganu cikin ladabi in yace annasu anan yana nufin fa'arifai masana Allah ba ga magalun mutane ba da yace aksarar nasu ai annasu wato aksarar nasu kalama fil adabi sai cire maf'ulin na al-kalama yace kad aksarar nasu fil adabi yana nufin mutane arifai sun yawaita maganganu cikin ma'anar ladabi ya ce amma wani hannu na ƙunu mu muna cewa al'adabu abinda ake ce masa ladabi ma'arifatun naf sanin kai mutum ya san kansa ya san halayen zuciyarsa ya san a kaidin zuciya da makircinta da sharrin da ke kullawa ma'abucinta inna nafsa la ammara tun bi su illa ma rahima rabbi a dunkule kawai yace wannan shine al'adabu inji abdullahi ibn al-mubarak ma'rifatun nafs sun ba kala sannan shi abdullahi ibn al-mubarak yace asaruhu hazihi alamar da ake gane wannan ladabi isharatu minhu rahimahullahu ta'ala ishara ce daga gare da ta zo rahimahullahu ta'ala ila annan nafsa zuwa ga cewa ita zuciya ta dan adam mamba'ul jahalati ita ce mabubbugar dukkan wani jahilci zuciya asalinta mamba'ul jahalati mabubbuga ce na jahilce jahilce wa tarkul adabi min mukamalatil jahali da kuma barin ladabi daga magagin nan na jahilci mutum ya yi ƙoƙari ya cire magagin jahilci daga cikin zuciyarsa to fa'i za a rafa abdun nafsa idan bawa ya san zuciya da makircinta da kaidinta da sharrinta to sadafa nuran irfani zai dace da haskin nan na ma'arifa ka gane ai inda ya san zuciya ya san matsayinta na al'ammaratu bisu'i to sadafa nurul ma'arifa zai dace da hasken nan na ma'arifa alama wa rada abu abin da ya zo a cikin wani hadisi duk da cewa akwai maganganu akan ingancin wannan hadisi hadisin shine man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu duk wanda yayi kokari ya san zuciyarsa to faqad arafa rabbahu hakika ya san ubangijinsa wata izina kuma man arafa nafsahu duk wanda ya san kansa ba zuciyar ba ya san shi dan adam ne ajizi mai rauni wanda yawun bakinsa ma yana iya shaƙe shi jinya tana iya kada shi yunwa tana iya hana shi sukuni kishirwa tana iya hana shi nutsuwa to duk wanda ya san wannan faƙan arafa raba wake ka ya san ubangijinsa ya san ashe akwai wanda ya yi shi ya san akwai wanda shi kishirwa ba ta tasiri a kansa yunwa ba ta tasiri a kansa jinya ba ta tasiri a gare shi wali hazan nur to a dalilin wannan haske ne na ma'arifa la ta zaharun nafsu bi jahala zuciya ba za ta iya bayyana da jahilcinta a zuciyar arifi ba duk da ita zuciya mamba'ul jahalati ne amma an mutum ya yi ƙoƙari ya san kansa ya san zuciyarsa ya yage mata wannan mugayen ta'ada da suke damunta to bata isa ta bayyana nurul jahalati a cikin zuciyarsa ba ka gane ai wani hazan nur a dalilin wannan haske na ma'arifa la ta zaharun nafsu bi jahala nafsu ba za ta iya bayyana wani jahilci ba a zuciyar arifi illa wa yaqma'uha bi sarihil ilmi sai ya tumbike ta da mabayyanin ilimi duk lokacin da ta yi kokarin ta bayyana masa jahilcin da take dauke da shi to shi kuma zai zo ya tumbike ta da jahilcin nata bi sarihil ilmi da mabayyanin ilimi to wahina izin a yayin nan ne ya ta'addabu bawa yake ladabtuwa da ladabtuwa ta ubangiji wa fi kalami gairu wani min al-mashakil kibar ya zo cikin wani zance daga mafi daya daga cikin shehunai manya-manya fiye da mutum ɗaya daga cikin manya-manyan shehunai arifai fi tafsiri hadal khabar cikin fasalar wancan labari da muka ce man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ma yuwaddihu abin da yake bayyana ma zakarahu abin da malai ya ambace shi fil awarif cikin littafin al awarif wal ma'arif a cikin abin da ya ambato shi an sayi na abdullahi ibn al-mubarak daga wancan babban tabi'i arifi sufi abdullahi ibn al-mubarak radiyallahu anhu ma ma fassara bi tare da abin da ya fassara ma'anar wancan hadisi da shi yace qala shaykh muhiddin an-nawawi shaykh muhiddin an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya faɗa fi fatawi a cikin fatawoyinsa ma ma'anahu yake ga ma'anar wancan hadisi na man arafa rabb man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ma'anar ta yace man arafa nafsahu bi da'ati wal iftiqar ila Allah ta'ala wal ubudiyyati lahu duk wanda ya san kansa ta bangaren launin da yake da shi da gajiyawa ta dan adam ta bashariya wal iftiqar ila Allah ta'ala ya san cewa shi mai tsananin bukatuwa ne zuwa ga Allah ta'ala hatta numfashin da yake shaka yana buƙatar yana da buƙatarsa a wajen Allah hatta ruwan da zai sha yana da buƙatarsa a wajen Allah hatta lafiyar da yake ɗauke da ita da arzikin da yake nema duka ba wani ɗauraro ko ƙiftawar ido da take shuɗewa ba tare da yana da buƙatuwa zuwa ga Allah ta'ala ba wal ubudiyyatu law yasan ce shi fa bawa ne na Allah to duk wanda ya san wannan a rafan rabbahu bil quwwati wal rububiyya zai san ubangijinsa bil quwwati ta bangaren ta bangaren kalfin zatin ubangiji wa rububiyya da kuma allantaka ta ubangiji wal kamalil mutlaqi da kuma cikar daraja mutlaqa wa sifatul ulya da sifofi madaukaka intaha kalamu abdullahi ibn al-mubarak to za mu takaita amma har yanzu yana magana akan maganganun malamai da suka yi game da fassarar me ake nufi da al'adabu a cikin ma'arifa da kuma tasawufu in Allah ya kai mu gobe za mu ji ƙarin bayani akan wannan alhamdulillah masha Allah